بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا ومولانا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa muna gode ma Allah subhanahu wa ta'ala da ya ba mu iko muka haɗu a wannan gurin inda muka saba gabatar da karatu a cikin masarar tashin babu warwadata a diyanin Nijar wannan kuma da dukkan alamu shine karatun mu na karshe na sati sati da muke gabatarwa insha Allah ta'ala sai in Allah ya samu na cikin masu rabon irin wata Ramadan dan haka kamar yadda muka sani mun tsaya a aya ta goma sha hudu zuwa aya ta sha biyar za mu tashi a cikin suratul Maida muna fata Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagoran mu cikin wannan karatu da za mu yi Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam a cikin ayyukan da za mu gabatar a duniya Allah ya kashe mu akan haka Allah ya saki aljannar firdaus ka kasance makomar mu da mu da ku gaba daya Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ya ahlal kitabi qad ja'akum rasuluna أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أهل الكتاب قد جاءكم رسولنا قد جاءكم رسولنا يبين لكم كثيرا يبين لكم كثيرا مما كنتم تخفون من الكتاب مما كنتم تخفون من الكتاب ويعفو عن كثير قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يا أهل الكتاب الله سبحانه وتعالى يا كما أبو طالب abin nufi da ahlul kitab su ne nan al-yahudu wal nasara ko ba haka ba Allah yana kiran su da littafi saboda ma abu ta ilimi jahili ba zai zama kowa tamkar mai ilimi ba kul hal yastawi alladhina ya'lamuna wal ladina la ya'lamun yadda Allah ke kiran su da ma abu ta littafi ba irin mushrikai kuke ba waɗanda ba su da sani ko ba haka ba kenan nan Allah ya hankalta ba wato kiran da aka yi musu saboda ma'abuta ilimi ne shi yasa in masu imani za a kira za a kira ku ne a hankalta mai imani da suka ce sun yi ya ayyuhal ladina amanu awfu bil uqud saboda imani dan abin da ya shafi al'ummar mutanen duniya ne gaba ɗaya ya ayyuhan nasu taqu rabbakum ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dhakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qaba'ila lita'arafu in kuma abin da ya shafi wanda tawaga kafirci ce sai a ce ya ayyuhal ladina kafaru la ta'tabiru yau saboda yanzu abin yana da alaka da abin nan abin da ya saka da su in kuma kafirci in kuma abin yana da alaka da bani isra'ila sai a kira su ya bani isra'ila ya ku ƴaƴan bawan Allah annabin Allah kenan wannan yana sa wani kamar a ja hankali ka saboda wata khususiya da ake son an ga ka cancanci a kira ka da ina ba ku fahimta sai Allah subhanahu wa ta'ala yace ya ahlul kitabi ya ku ma'abuta littafi qad ja'akum rasuluna haqiqa manzonmu ya zo manzonmu ya zo kaga wannan yana tabbatar da cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah ya gudu da ya ce rasuluna mu ne muka turo shi ko ba haka ba magana ai tare da takani an gane ko da aka kuma wannan kayya wato ɗauki hankalinka wani lokaci sai a ce annabin naku ne wani lokaci a ce annabin Allah ne ko ba haka ba am turiduna an tasalu rasulakum kama su ila musa min qabl sai a to shin manzon naku ne ko na Allah ne ko ba haka ba a'a babu matsala an kira shi manzon Allah saboda Allah ya turo shi zuwa ga al'umma na Allah ne an kira shi manzon ku saboda ku al'ummar sa ne ya kira irin wannan da ba dole na da ilimi ya san ko ba haka ba wani lokaci kaga an ce addini na Allah ne ko ba haka ba idza jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja kaga an kira shi addinin Allah wali addini ko addini na Allah ne ko da Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam a cikin bani da sai ce al-yawma yajita alladhina kafaru min dinikum to addini na ku ne ko na Allah ne duka idafa ana hankalta ma wato wani abu na Allah ne saboda Allah subhanahu wa ta'ala ya karanta shi na Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ne saboda shi ne ya zo da shi na ku ne saboda an umurce ku ku bi dole sai ka kunci kan waɗannan ibada fa in ba haka ba sai kaga an zo cikin lokaci ka dan an bata ba ka rabunka ko ba haka ba kad ja'akum rasuluna haqiqa manzon mu yazo yubayyinu lakum yana bayyana muku kathiran mimma kuntum tukhuna min alkitab da yawa daga cikin abubuwan da kuka koye na daga littafi abubuwan da bani isra'ila suka koye daga cikin littafi suna da yawa na farko sun koye aqida ingantatta wanda Allah ya umarni da ita ko ba haka ba domin Allah subhanahu wa ta'ala ya tabbatar da cewa wato bai da ta ko ne annabi da Allah sun shi ne faɗa mai wannan wa ma arsalna min qablika min rasulin illa nuhi ilayhi annahu la ilaha illa ana fa'budu kaga wannan labari ne na ubangiji ko ba haka ba amma sai malaman su suka canza an gane malaman yahudawa suka canza malaman wato nasara suka canza suka ce Allah ya da وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله ذلك قولهم بأفواههم يضاهقون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أن يفقهون قالوا أن كثيرا مما كانوا يكون من الكتاب ومن ذلك تفرق تبتت wato aƙida ingantatta su ko malaman su sun zo sun koye wato sun koye wannan abin daga cikin abubuwan da suka koye akwai ayoyi da suka bayanin hukunce hukunce an ce in mutum ya yi zina a jefe shi sai suka koye wannan ko ba haka ba alam tara ila alladhina utu nasiban min alkitabi yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqun minhum wa hum mu'ridun dhalika bi annahum qalu lan tamassana an-nar illa ayyaman ma'dudat wa qarrahum fi dinihim ma tafsirun kaga alqur'ani ya tabbata da cewa cikin da tafafan su an yi bayanin cewa in mutum ya yi zina ya saba ya aure a jefe shi sai suka koyi wannan ina fata an fahimta sannan kuma sun koyi sifofi na annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam alladhina yattabi'una ar-rasula an-nabiy al-ummi alladhi yajidunahu maktuban 'indahum fi at-taurat wal injil kaga alladhina atainahum kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum bi khusus an-nasara kuma a cikin surtu sau wa in qala isa ibn maryam ya bani isra'il inni rasulullahi ilaykum musaddiqan lima bayna yadayya min at-taurat wa mubashiran bi rasulin ya'ti min ba'di ismihi ahmad kaga duk waɗannan sifofin annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam da qadiyya ta tauhidi ingantatta da abin da ya shafi sauran hukunce hukunce sai suka boye to kaga manzon dan yaro yana bayanin hakikanin gaskiyar abin da suka boye dan saboda Allah subhanahu wataala ya tabbatar musu da cewa wannan alqur'ani daga wajen Allah subhanahu wataala yake ba kirkira shi akai ba ko ba haka ba daga cikin abubuwan da suka boye an haramta musu wasu abubuwa ko ba haka ba suka ce an haramta musu ba ina fata an fahimta sai Allah subhanahu wataala ya bayyana cikin suratul al'am wa 'alal ladina hadu harramna kulli dhi ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شهومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم ذلك جزيناهم ببغيهم وإنا صادقون أتكلم سورة النحل وعلى الذين هادوا حرمنا ما قصصنا عليك من قبل كذا وأن يرمي وآية تفكر وسورة النحل تازوني وتبايع آية تفكر سورة الأنعام يعني ما قصصنا عليك من قبل kaga tun gaba ne kun yi maka bayani shi kenan sai nuna aya al'am ita ta fara farka to da wannan ba malamai suka tabbatar da alqur'ani don akwai sabani wajen su suna cewa ba a cewa a kirkiro tafsiri a ce tafsirin qur'ani da qur'ani bai dace ba ko ba haka ba to wadanda suka yi raddi kamar ɗaya daga cikin malamai da saudiya da kuma musa'id al-sayyafa mutayri yake kawo hujja ɗaya daga cikin wanda suka yi bincike akan tafsirin qur'ani bil qur'ani doktora ya rubuta a jami'a ta wato Saudiya da Kenya yake cewa daga cikin hujjojin da aka kafa Qur'ani yayi ihala yace illa wato allazi hadu haramna ma qasna alayka min qabl kaga Kenya ba to kaga min qabl na tana bukatar tafsiri to min qabl na shine wato wa alal ladina hadu haramna kullu bi kufur me yake nuna sun koye bi allati kullu ta'ali kana illa li bani isra'ila illa ma harrama isra'ilu ala nafsihi min qabli an tunazzala at-tawrat kaga kafin ta sabka to bayan ta kusa ga abin da an haramta musu ce ba haramta musu shi ba ina fatan kun fahimta to wannan dai misalai ne daga cikin misalan da malamai suka kawo wato kan ja'akum rasuluna manzon mu ya zo muku yubayyinu lakum yana bayyana muku katiran mai yawa wanda kadan daga cikin su muka bayar mimma kuntum tukhuna min alkitab na daga abin da kuka kasance kuna koyewa daga cikin littafi ba wannan yana nuna cewa ba ba su koye komai ba wanda ba cikin littafi yake ba a'a akwai abubuwan da sun koya su amma ba cikin littafi suke ba kuma wani lokaci suna danganta su zuwa ga addini kuna fahimta da an ka ce manzo yana musu bayanin abin da suka koye daga cikin littafi ba wai manzo bai bayani ba illa ba dai abin da suka koye daga cikin littafi kuna fahimta da a'a akwai wasu abubuwa manzo ya yi bayani su amma ba cikin littafi suke ba muna fice su alqur'ani ya yi bayani ba ko ba haka ba wa idza laqul ladina amanu qalu amanna wa idza qala ba'dhum ila ba'dhin qalu hal tuhaddithunahu bima fataha Allahu alaykum liyuhajjukum bihi inda rabbikum afala ta'qilun kaga wa laysa min al-kitabi amma ba alqur'ani ya yi bayani ba aw la ya'lamuna anna Allah ya'lamu ma yusirruna wa ma yu'linun alqur'ani ya yi bayanin wannan kenan akwai abubuwan da ba ma cikin littafi suke ba ko alqur'ani ya bayani su وإن منهم لفريقا يلمون ألسنتهم بالكتاب وتحسبوه من الكتاب وما هو من الكتاب كاكا وانا أصلا ما تكون الكتاب من مبايدي بل ليه أيضا تنتمنا وتهم القرآن يفعل بيان كنا سيدا مفهونا من الكتاب أفضل إنسا لما يقويون تفكير القرآن الآن بإينا كاكا أمان من الكتاب أنا نفهم duk abin da manzo da ya muku bayani sai ya zama so daga cikin abin da suka bayyana cikin sai a'a akwai abubuwan da Allah ya bayani cikin alqur'ani wurare da dama waɗanda ba cikin littafin suke ba ko ba haka ba ko suna da alaka da rayuwar su yau da gobe ba dole bane ko sai ka sai an daga samun littafin wa qala sahibatun min ahli kitab aminu billadhi unzila ala alladhina amanu wa an-nahari wa quru akhirahu la'allahum yarji'un wa la tu'minu illa liman tabi'a dinakum qul innal huda huda Allah an yu'ta ahadun mithla ma utitum aw yuhajjukum 'inda rabbikum qul innal fadla bi yadi Allah yutihi man yasha wallahu wasi'un 'alim yahtassu bi rahmatihi man yasha wallahu dhul fadli 'azim kaga wannan tattaunawa suka yi tsakanin su ba wai sun danganta shi daga cikin littafin ba wata makida an gane wani shiri ne aka kitsa don saboda a bantanta waɗansu daga cikin musulmi an gane ko Allah ya taimake mu wato Allah subhanahu wa ta'ala ce qad ja'akum rasuluna yubayyinu lakum katiran mimma kuntum tukhfuna min al-kitab wa ya'fu 'an katir manzon da kuma ya'fu yana kauda kai an gane asalin al-aqu ya cewa wa ya'fu yana kauda kai an katirin akan abu mai yawa ina fata an fahimce ni in kuma kalli ba ka tsakanin ku ba ya bayyana mai yawa ko ba haka ba kuma ya kauda kai daga mai yawa to wanne ne mai yawa daga cikin su ta ga nan sai an samu nisba dole ya kamata a ce wani daga cikin kiyar amma kafin wannan sai ka gane cewa alqur'ani wani lokaci sai ya nuna manzon nan an gane ni ya zo ya bayyana abubuwa waɗanda suka ɓoye an gane innal ladina yaktumuna ma anzalna min albayyinati wal huda kaga ma anzalna ismul mawsul ne duk abin da muka sauka an gane wannan da kyau to kaga wannan aya ta yi bayani shi ala wajibul umum ko kuma innal ladina yaktumuna ma anzala Allah min al-kitab to amma wannan aya cikin suratul maida da aya take cikin suratul an'am sai suka nuna ba duka bane suka koyi saboda adalci na alqur'ani wa ba qadara Allah haqqa qadri in qalu ma anzala Allah ala basharin min shay qul man anzala al-kitaba alladhi ja'a bihi Musa nuran wa hudan lin-nas taj'alunahu qaratisa tubdunaha wa tukhfuna kathira akan ya bambanta maka ba duka bane suka koyi an gane ko adalci na alqur'ani to dan haka wa yahu an kafin yana ko kai wanne ne yafi yawa wanda manzo ya bayani almuhimmu dai dole sai dai daga cikin filaye wa sai yi muqabala sannan a gane cikin kafirun da kafirun ayyuhuma akthar sai Allah subhanahu wa ta'ala ce wa yahu an kafin yana ko kai daga umma yawa sai ba da su ce da akwai ishka ya za a yi manzo da aka tsuho aka ce ya ayyuha rasul balligh ma unzila ilayka min rabbik وإن لم تفعل فما بلغت رسالته والله يعصمك من الناس إن الله لا يهدي القوم الكافرين to kuma sai aka ce wa ya ku an kafi manzon da ya bar su abubuwa da ya kamata waɗanda suka boye ko ba haka ba da ya so ya aka haka to kaga da an samu wata waɗansu malamai suka ce to abinda ake nufi wa ya ku an kafi nan al'afu ma'anahu al-sarfu zai bar waɗansu abubuwa da dama ila waqti bayaniha sai lokacin bayanin sai ya yi zai bayani ka don kan asu mutum zo ya koyi wani a gane wadansu ba da suka ce a wato wato manzo shi na yin bayanin dukkan abin da yake da alaƙa da shari'a an gane duk abin da sun ka ɓoye wanda annabta ba za ta ci kamar sai da shi ko yana bayanin sa amma abin da ya shafi rayuwar su wanda suke gabatar wannan tsakankanin Allah na ke bayanin wani sharri da suka kitsa sauran sharri kuma Allah ya wasu idan manzo zai yi bayanin abin da ke da alaƙa da hukunci na shari'a wanda kuma bai da alaƙa da hukuncin shari'a manzo bai kare su waɗansu malamai suka ce a'a akwai alƙawari da aka kulla abdul zimba wannan yana nufin za a tabbatar da su akan abubuwan da sauran suka canza tunda za a amshi jizya gare su to sai a tabbatar da su akan addini su kenan abin da banzo ya bari wanda bai yi bayani ba wanda yana da alaƙa ne da tabbatar da su akan addini su su je su yi shirin su bayan gaskiya ta bayyana da haka akwai iskali da an yi hasara ya kuma kuwa to da wannan ya kamata ku yi hasara akan wato abubuwan da aka rubuto daga ahlul kitab tunda an nuna manzo suna bayanin saura yana kuma kale saura ya bar su in kuka ji bin islamiyya sun suka lika tafan hadisi sun suka lika tafan kuma wato mu ce tafsiri ma musamman akwai hadisi da ibnu abbas wanda imam bukhari ya kawo shi yake cewa kana ahlul kitab yaqra'una at-tawra ahlul kitab sun kasance suna karanta at-tawra bil ibraniyya da yaren suna ibraniyanci wa yufassiruna bil arabiyya li ahli al-islam suna fassara abin da tarkunta ga mutum musulmai wato da har yaren larabci fa qala rasulullah sallallahu alaihi wa sallam sai manzo Allah ya da abin da Allah tabbata a gare shi yace la tusaddiqu ahlul kitab kada ku gaskata ahlul kitab wa la tukadzibuhum kuma kada ku karyata su wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna ku ce mun yi imani da Allah da abin da aka saukar zuwa gare a wata riwaya an kai ta ayar wa ma unzila ilayna wa ma unzila ila ibrahim wa isma'ila wa ishaq wa yaqub wal ansar wa ma utiya musa wa isa wa ma utiya nabiyyun min rabbihim la nufarriqu bayna ahadin minhum wa nahnu lahu muslimun ko kaga wannan riwaya ta annabi ba a gaskata su ba a kare su in muka dauki hadisi da Abdullah ibn Amr wanda Imam Bukhari shi ma ya kawo shi yake cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ballighu anni walau aya ku isar da sakona walau aya ta ko da aya guda na kinan walau kana al muballagh bi aya ko da ya kasance abin da za a isar da sako da shi aya ɗaya to da wannan an ga sako da su jama'a wanda ake ce ma ɗan tauhid ba ba haka ba sun ka ce ya ballighu anni walau aya to na farko shi in za ka tashi kai wa addini kai dan tabbini za ka tsaya bakin ayar da kan sani ko za ka wuce shi ne tambayar farko na biyu shin hakikatan ayar nan ka fahimce ta dan wata aya tana bukatar aya goma kafin a fassara ta ina fata an fahimta sannan kuma shi kai dan tabbini in akwai malamin wanda ya fi ka sani bai dace ka fahimci ba yayi da awa ko dole da kai hakkin malaman da suka karantar da kai suka fi ka ilimi suka fi ka da awar ko dole sai kai yana da kyau a je a yi da'awa amma muna kira kada a je a ɗauko mutum yau kuma a ke tashi ya yi wa'azi wai Allah zai taimake shi sai ga mutum yau an shiga sabbi kuma yau jama'a a ke tashi ya ce Allah zai taimake ku ya ce ku kun san jama'a ya kamata mu ji tsoron subhanahu wa ta'ala dan shi subhanahu wa ta'ala shine mai dodiyar halittu duniya ko shi subhanahu ko mun ne subhanahu wa ta'ala subhanahu wa ta'ala ba ba da wa'azi subhanallah Allah ya tauka وحدثوا عن بني اسرائيل ولا حرج manzo Allah sallallahu alaihi wasallam sai kuma ku yi bayani ko ku karbo daga bani Isra'ila ba wani laifi wa man kasaba alaihi muta'ammidan duk wanda ya kariya da gangan kakka kirkiro hadisi sai kuka ce a ai mu kasabna lahu wa lam nukazzib alaihi mun yi kariya saboda shi mun kirkira hadisi na kariya da mu ga mutane a a wannan Allah bai da kariya ba saboda akwai masu wannan tawili manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce fal yatafawwa mas'alahu min an-nar yadda yayi makarci reservation ko ba haka ba yayi makarci tattalin da wanda ya kamata shi mutan da Allah ya rasa to in wannan fa ba ba ka ga wanda ya ba Allah ƙarya ya yi da zuwa ga Allah subhanahu wataala subhanallah to wannan hadisan wanda sun ce ka akanta ta su ka akare ta su wannan kuma ya ce ayi riwaya daga gare su ko kuma hadisin da zo da kuma wanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya hada shi cewa kai ya sake tambaya ahlul kitab ko ba haka ba kaga wanda ya ce ko da wannan hadisan sun ci karo ba a'a bari ka fahimta na farko inda aka ce la tusaddiqu ahlal kitab kan ku karyata su an gane ni la kan ku ku kaza ahlal kitab shine wato dukkan abinda ya zamanto ya zo na nafsi a cikin littafin at-taura da injila ba mu ga ayat da ta kayyatar da shi ba ba mu ga ayat da ta gaskatar da shi ba to sai mu kada bace domin Allah ya ce yuharrifuna al-kalima an mawadhihi suna tattauna wadansu wurare ba ko ina suke canzawa ba kenan in ka karyata ana bukatar sai ka kawo da yini in ka karyata ana bukatar sai ka kawo da yini sai ka saba bakin ku an gane ko shi ne abin da hadisi yake son ya karantar da mu to amma abin da aya ta kai ya san da shi wa qulu amanna billahi wa ma unzila ilayna yi imani da abin da aka saukar muna sai dai in kun yarda da shi in yace abin abu kaza da suka faɗa ƙarya ne ni za ku sai mu ce ƙarya ne idan alqur'ani da abu kaza da suka faɗa gaskiya ne ni za mu ce sai mu ce gaskiya ne saboda alqur'ani ya gaskata da kuma sura alqur'ani ya kare an fahimci wannan da kyau to kaga shi zai babu wa'azi ko an bani isra'il wala haram sai dai an yi hasara imam ahmad shafi yake cewa wato isra'iliyar da aka kawo ukhimat fi kutub tafsir an kuta an kuta an ko ba haka ba an jirgina su a cikin littattafan tafsiri da ke to ba wai ku wanda suka kawo su ba alal akal ba tafsiri bane da alqur'ani ko ba haka ba kenan kan mu zo mu ce sai mun san wa kalbuhum basitun bira'in bil wasil sai mun san wani irin karena sai mun san wace irin sanda da annabi Musa da wani wani ice ne kaza kaza abubuwan da ga Allah suna da muhimmanci Allah ba zai bar su ya bayar an gane ni to waɗannan su suke ɗaukar hankali a wajen tafsiri musamman a da kutubul qisas ne ta tafar shi na hayaniya sai kaga an ɗauko su ana karantawa za ka ji hadisi mun san da hadisan da ke cikin duka ƙarya ne koko wato Isra'iliya kai annabi Musa yayi magana da Allah kaza babu tabbaci duk abin da nafsi bai tabbatar da shi ba bai dace ba malami ya karanta da shi waɗansu malamai din sun kawo su suna kyautata zato gare su to mu in kun ka zo bai dace ba wato mu nuna su dukkan malaman ba su musulunci aiki ba kuma bai dace ba bar wannan kuskure domin al'umma ba ta kushe ba kowa yana gane kuskuren wani inda wani yayi kuskure ya gyara masa kuma ya nema masa gaba wannan shi ne abin da kamata mu fahimta ina fata an fahimce Allah ya rada Allah subhanahu wa ta'ala ya ce qad ja'akum min Allah nurun haqiqa haske ya zo muku an gane ko min Allah daga Allah kaga wannan ya nuna cewa shi ne alqur'ani da daga wajen wasu daga wajen Allah in mun fassara nurun da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da daga suka fassara ke nan ne har yanzu ya nuna Allah subhanahu wa ta'ala ya tumo shi ko ba haka ba wa kitabun mubin da littafi wanda yake bayyananne an kire alqur'ani nur saboda yana haskakar da duniya yana haskakar da zukata an kira shi kitab saboda littafi ne bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya mutu lokacin aka hada da alqur'ani ba hada shi wuri guda ba sai na abu bakar ya hada shi to sai wani mutum ka a ai dan haka nan da hada alqur'ani bi da ya kai dan uwa takarda da takarda da takarda ne aka hada su gaba littafi kuma Allah ya ce kitab kitab kitab al-kitab Allah ya kira littafi wanda hada shi bai bid'a ba kai da kira mu sai bid'a ka kanka je ka dubi mata aya da hadisi ko ba haka ba ko kai ka ga abin da kace Allah ya shirye da ku amin ya Allah ya hadi billah يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم يهدي به الله ألا ينعشي يسوع فيه مضارعي لما أبو ينا تفيا ko kuma ya habibi lillah fi'li mudari ne fi bil istiqbal Allah zai shirya zuwa gaba an gane ko fi'li mudari ne zai yanzu ko abin da zai zo gaba bihi da shi ciwa sai wadan suka ce wato da shi wato alquran tunda an kira shi nurun ko an kira shi kitab ko kuma in mun dauki nurun manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ake nufi kenan za a shiryar ta hanyar manzon nan kuma da abin da ya zo da shi bayan ya tafi an gane ko ko ko ya habibi Allah zai shiryar da shi abin da littafin ya kunsa shi ne imani domin alkur'ani shi ne mi shi ne kunshi imani ko kuma nurutin yana nufin imani an gane ko domin shi imani daga wajen waki daga wajen Allah subhanahu wataala aw man kana maitan fa ahyaynahu wa ja'alna lahu nuran yamshi bihi fil nas sai da mutum bihin nan ko ko ma zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bi kunsa da nur ko nurun ko kace shi imani ko kuma nurun ko kace shi alkur'ani dukkan su dai waɗannan da su Allah subhanahu wataala yake shirye suwa ko ba haka ba yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu wanda ya bi abin da zai sa a samu yarda Allah to anan in mutum ya hadi bihi yana nufin mudari ne mai ma'anar yana ci gaba to ya za a yi kuma wanda yake ya bi yarda Allah a ce kuma za a shirye shi ina ba ta ambace sai ya zama to kenan Allah ya san wanda zai bi yarda shi ko ba haka ba kenan yahdi bihi Allah man alima Allah annahu yattabi'u ridwanahu waɗansu malamai sun ce a'a ya hadibi billah yana nufin ana cikin ni domin wanda ya biyar dan Allah subhanahu wa ta'ala shine shiriya ba ta karewa cewa tun daga nan duniya sai ka ga inda za a shigar da kai aljanna duka shigar da kai da kake ina fatar mu ce tun yanzu ka samu shirya kuma kana a kanta kuma za ka shiga ba har yanzu ba za ka iya sanin dukkan abin da mutunci ya kusa ba kenan nan da imaninka da sadakokinka da alkhairi ka duka shigar da kai da ake ana shigar da kai har a kai inda za ka mutuwa a yi ma tsofinki da mutuwa a kai imani a kai ka cikin kabari a ba ka damar ba da amsa ko ba haka ba a sai wajen hisabi a sauƙaƙa ba ka kai da rasu duka ana shiryar da kai ne sai an kai ka har cikin aljanna. Ina fatan mu ce wa qalu alhamdulillahi alladhi hadana wa ma kunna linahtadiya wa kunna an hadana Allah. Da haka ne duka dai shirya ne. Sannan kuma manista ba a ridwanahu wanda ya fi abin da ke sawa a samu yarda Allah subhanahu wa ta'ala. Daga cikin su akwai sahabban Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Ko ba haka ba? Fanqalabu bi ni'matin min Allah wa fadlin lam yamsakum su allati wattaba'u ridwan Allah. Su Allah ya ba mu tabbacin tabbacin bi ridwan Allah kaga kiran ko tabbacin samu shiriya. Wanda yake zagi su ko yana ganin suna akan fasa shi ne yake akan fasa ko ba haka ba? Domin su suna da shaida daga wajen Allah subhanahu wa ta'ala. Allah yana shiryar da shi subulan salami hanyoyi na tsira hanya ta tsira na wace hanya ta tsira na wace guda ce wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wa la tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabili to ko Allah ya ce yahdihi Allah man ittaba ridwanahu kuma yace subulan salami kaga har ya ga ayyuka da mutane su zo ai hanyoyi daban-daban koko akwai matsala ko babu ya kamata mu samu amsa ko ba haka ba ya jibi lillahi wa lissa ba'a ridwanahu subul salam waɗansu malamai suka ce nan da an kace subul ko ba haka ba wato an kalle al'ummomin da suka tabbata tauhidi abu guda ne ko ba haka ba shara'a lakum min ad-din ma wasa bihi nuhan wallazi awhayna ilayka ma wasayna bihi ibrahima wa musa wa isa to dan haka tunda addini ɗaya ne aqida guda ce hadisin Abu Huraira wanda zo cikin sahihul Bukhari da sahih Muslim manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ana aulan nas bi ibn Maryam ko ba haka ba ni ne fi tantanta a danganta ni zuwa ga Isa dan Maryam ko al anbiya auladu Allah su annabawa matsayin kamar wato yadda yan uba suke ko ba haka ba to ya ni ake nufi matsayin yan uba shari'o'in su sun bambanta to sai wadansu malamai suka ɗauki cewa duk da yake aƙida guda ce al'ummomi sun bambanta to kenan wallafi na ja'alu fina la nahdiyannahum subulana muqabalatul jam'i bil jam'i allazina wadancan mutane wadancan mutane wadancan mutane shi tauhidin guda ne amma su kamar kowanne daga cikin su bai san wato abinda wata al'umma ta yi bayan sa ba duk da yake tana akan tauhidi to an hankalta mu wannan wannan kuma da mutum ke a'a kan ku dauki wannan a dauki shari'a a gidan ita ce subulus salam don mi don Allah ce ne kullun ja'alna minkum shir'atan wa mihada shi tauhidin guda ne ba sai an kalli ta asubul qaw ba a kalli cewa shari'a wani ta wani ta wani ta wani ko ba haka ba ina ganin wannan bai fito wa kafiri amma wannan kuma da suka ce a'a turuqul khairi kathira hanyoyin alkhairi suna da yawa sadaqa subulus salam ko ba haka ba wato yin sallah subulus salam kaza subulus salam sai mu hada da wannan sabi da wannan sabi da wannan sabi da wannan sabi gaba da sun zama to subulus salam da tauhidi da sallah da zakka da barin bid'a da imani da kaza da kaza duka gaba da in ka dare duk duka ga hanyar imanin da su fita ba wato babba hanya ko da da guda ne amma akwai wadansu ɗan ƙananan abubuwa da ke cikin waɗanda za su ƙara baka tabbata a kan mun fahimci wannan da kyau waɗansu malamai suka ce a'a a nan yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subula salami sun kace subula akwai hakku an gane ne wato an shafe kalma sada subul wato yahdi bihi Allah man ittaba ridwanahu subula darin salami to kimi domin darin salam ita ce ni ita ce aljanna ƙofofin aljanna kuma suna da yawa ko ba haka ba sai suka ce ko a lugha ana shafe wasu mudaf kamar yadda Imam Malik yake faɗa cikin alfiya wa ma yalil mudafa يأتي خلفا عنه في الإعراب إذا ما عرف في الإعراب كما تجي أباطم الزبير الشرعية يأتي في الإعراب وإما أنا wani lokaci ana shafe kalma ta farko wanda an kai gaba sai a kawo wanda an mudafa ilayhi misali wasal qaryata allati kunta fiha yadda ma'anar maganar take wasal ahlal qaryati allati kunta fiha to nan daru salam wato shi ne sai an shafe daru kin bai in mutum ya zo yana iya gani mene ne dalilin waɗannan malamai suka ce akwai hadisi na Ubaba bin Samit Allah ya kare yarda a gare shi Imam Bukhari da Imam Muslim suka rawaito wannan hadisi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace man shahida an la ilaha illa Allah wahdahu la sharika la duk wanda ya shaida babu abin bauta da gaskiya sai Allah wa anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam bawon Allah ne manzon Allah ne wa anna isa abdullah kuma isa bawon Allah ne wa rasuluhu kuma manzon sa ne wa kalimatuhu alqaha ila maryam kuma kalimar sa ce wadda ya jefa ta zuwa ga maryam ta hanyar jibril ko ba haka ba wa ruhu minhu kuma ruhi ne wanda ya faru daga wajen ubangiji wal jannatu haqqun aljanna gaskiya ce wan naru haqqun wuta gaskiya ce ko ba haka ba adkhalahu Allahu aljanna Allah zai shigar da shi aljanna ala ma kana min al'amal wa huwa kana inda kasance da aiki don kada shi ba ka samu shiga aljanna sai ka mutu akan imani wa zada tunada dai daga cikin rawun da hadisi a rakin tunada ya kawo ziyada yadda cewa min abwabil jannati samaniyati ayyuha sha'a a cikin kofofin aljanna guda takwas duk wanda ya ga dama idan kan subula daris salam guda nawa ne guda takwas ne wanda ya fi ridwanullahi Allah zai shirye da shuɗa da hanyoyin guda takwas ɗaya da cikin su ko kuma su kuka gaba ɗaya an gane wannan dan saboda mu samu mu abin da har yanzu akwai wato wata riwaya daga cikin kofofin aljanna akwai babu wanda ake kira babu rayyan wanda hadisi ne na sahal bin sa'al sa'idi ya ruwaito shi daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ko ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce fil jannati thamaniyatu abwab aljanna tana da kofofi guda takwas fiha babun yusamma ar-rayyan akwai kofa wanda ake kira rayyan rayyan kuma da lafi shine abin da yake ziddul asr kinin wato abin da ya saba mutum shirwa ko ba haka ba la yaqulu illa as-sa'imun babu wanda zai shiga wannan kofar sai sai masu yin azumi masu yawaita azumi ba da duk suke ba na farilla ne ba ba wanda suke yawaita yin azumi na na fila ko ba haka ba muna kusan wata bambara wata suko ba sa son wannan kila wannan kofar za ta mutu har shiga to dan haka dai a takaice wannan ya nuna akwai kofofi guda takwas akwai wata riwaya ta Abu Hurairah wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka kawo ta manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace man anfaqa zawjayn fi sabilillah wanda ya siyar da nau'i biyu ma'ana hanyoyi daban-daban guda biyu nan ba zaune yana da nufin wato dabbobi guda biyu mace da namiji an gane ko ko nau'i jinsi biyu nudiya min abwabil jannati za a kira shi daga kofofin aljanna ya abdullah ya kai bawon Allah hada khair wannan alkhairi ne ka gabatar fa man kana min ahli salah wanda ya kasance daga cikin mutanen sallah zuriya min babis salat sai a kira shi ta kofar sallah saboda musulmai kowa akwai inda ya fi ba da karfin sa ko ba haka ba wa man kana min ahli al-jihad wanda ya kasance daga makabucin jihadi sai da yafi karfi duniya min babin jihadi sai a kira ta kofar jihadi wa man kana min ahli siyam wanda ya kasance daga makabuta azumi duniya min babin rayyan za a kira ta kofar rayyan wadanda ba san sunan su ba babu salat za a kira su babu jihadi ko ko ba a faɗi sunan su ba mu da baka fahimta amma shi na abu ne an ce ar-rayyan ko ba haka ba a cikin riwaya ta Imam Tirmidhi duk wanda ya shiga ta wannan kofa la yazma'u abadan har abada ba zai kushewa Allahu akbar wa man kana min ahli sadaqa wanda ya kasance daga mutanen sadaqa duniya min bani sadaqa za a kira shi ta kofar sadaqa fa qala Abu Bakr radiyallahu anhu sai sayyidina Abu Bakr yake cewa bi abi wa ummi wato ka bi abi wa ummi shine ma'anar wato na ba da fansar mahaifina da mahaifiyata dan kai ya Rasulullah ya kai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ma ala man yudiya min tilka al-abwab min darura shin menene mi adda akwai wanda aka kira shi ta waɗannan kofofi ko ba haka ba fa hal yud'a ahad min tilka al-abwab kullaha shin yana yi wani waɗannan kofofin guda takwas a kira mutum sai manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ce qala na'am tabbas wa arzu an takuna minhu ina fatan ka kasance daga ciki sai dan shi aka tuka da arzu an ka ci ko ba haka ba to ya za ka yi kai masa raddi hadisi na wato ya tabbata daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da Abdullah da Amr cikin sahih Muslim ko ba haka ba manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ce in kun ji mai kiran sallah yana kiran sallah ko ba haka ba ku faɗi irin abin da yake faɗa in ya tsare sai ku yi mini salat ko ba haka ba domin duk wanda ya yi salati daya Allah zai masa nawa goma thumma sanuliyal wasila ku neman mini wasila sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa innaha manzilatun fil janna wata wani matsayi ne a cikin aljanna la tanbaghi illa li abdin min ibadillah wannan matsayin bai zai dace ba sai daga wani bawa daga cikin bayan Allah wa arju an akuna ana huwa ina tsammani babu sawabu ina tsammani a ce ni ne duk da ya san cewa shi Allahu akbar ina fatan ko bai da saboda wannan mutane suna da hakan sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa man sa'ala bi wasila duk wanda ya nemo min wasila Allah ta hu shafa'a ce nuna ya tabbata da wannan malamai suka ce ko ni kasancewa mutum kasantacce ana iya neman addu'a gare shi don manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ce duk wanda ya nemo min kaga cikin musulmi akwai barawo cikin musulmi akwai mazinaci cikin musulmi akwai kaza amma duka ce fa man yasiyabul qabul da haka ka kare ka da mutum duk wanda ka gani ka mutum ta yi ka zaka bantar ka wanda ba alima ta hadari ka yi son wanda ya soki dukiya ba sani ba ko ta halatta ko ba ta halatta ce da ka gani shi sura Allah ya shirya ka amin
yahdi bihi Allah wa littaba ridwanahu subul salam hanyoyi wato samu mun kawo kofofin guda da mun mutu wannan fassara wato wa yukhrijuhum min adh-dhulumati ila an-nur yana fitar da su daga cikin dubbai ila nuri zuwa ga haske dubbai akwai duhu akwai duhu wanda yake hissi ne akwai ma'ana wanda ake gani da wanda ba a gani kafirci duhu ne shirka duhu ce zalunci duhu ne amma ba duhu bane wanda ake gani da ido ko ba haka ba da zuciya ne an gane ko sannan kuma akwai duhu wanda ake gani na haske wanda yake da alaka da ni wanda yake da alaka da ido to shi manzon da yukhrijuhum min adh-dhulumat yana fitar da su daga dufai na kafirci da shirka da kiryace kiryace ila nuri zuwa ga hasken imani domin gaskiya guda ce ƙarya kuma daban-daban ne ga sunan ko ba haka ba ɗariƙoƙi mutum ɗariƙoƙi ba dole ba sai wasu istilahi na ɗariƙa a'a, hanyoyi na mata suna da yawa zaka iske kiristanci kaza kaza kaza kaza na banna suna da yawa amma kuma musulunci guda ne ko ba haka ba sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama dai ce bid'a kuma da yawa ne da ita ko ba haka ba Na'am.
haka ne to sai Allah ce al-umma ko ina sai ce umma domin fata da banna da bid'o'i daban-daban ne amma sunna kuma guda ce ina fata an fahimci ne a wanda ke intiani ya bar sunnar annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya kama alqur'ani kaga bid'a ce zo da ita shi yasa daga cikin su akwai mai raka'a sallah daya akwai wanda ke dibin gabar akwai wanda ke sallah akwai wanda ke raka'a biyu yayin sallah irin ta ga su nan dai daban-daban daban-daban kaga saboda ni saboda an kauce ma sunnata annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam بإذنه لإذن الله سبحانه وتعالى ويهدي وهو باب وزن الشريعة سيدوا سيد إذن الله سبحانه وتعالى وما أكبر باب ولا أبوز زي موسى وإما لإذن الله وما أكبر وما هم بضارين به من أحد إلا بإذن الله an gane ko babu wanda za a cutar sai da izinin Allah ma'ana na izini ne wato kauni sai in Allah ya so abin ya faru yake faruwa وما كان لنفس ان تموت الا باذن الله كتابا مؤجلا باذن الله سبحانه وتعالى ويهديهم الى صراط مستقيم الله سبحانه وتعالى الى شريعه دسو حنيا وجه تجه مدينتيا وجه تجه حنيا مدينتيا حنيا تجه الله وانك لتهدي الى صراط مستقيم صراط الله الذين هم في السماوات وفي الارض وان الله يثبت ان النبوه اكل شيء وما حسبه ومن ابائهم وذريتهم واخوانهم واجتبيناهم وهديناهم الى صراط مستقيم شيء كما انك تكروكا وما حسبه كل شيء انتنا صراطا mustaqim Allah ce to in za ka yi aiki da abin da aka yi maka wa'azi da shi za a shirya da kai ko ba haka ba walau annahum fa'alu ma yu'azuna bihi lakana khayran lahum wa ashadda tasbita wa idhan la'ataynahum min ladunna ajran 'azima wa la hadaynahum siratan mustaqima to nan a cikin suratul shura an ce hanya ce ta Allah ko ba haka ba to cikin fatiha aka ce kuma siratal ladina an'amta alaihim hanya wadanda ke nima Allah ibn qayyim a cikin wato wato littafin sa madarij salihin ko ba haka ba yace da aka ce tawsiratul lahi saboda hanya ce ta Allah shike da abunsa ko ba haka ba shike da abuntai eh ko shike da alitai ko tashi to amma da aka ce wato siratal ladina an'amta alaihim hanya wadanda ke nima akan su saboda su suke bi a cikin dole wallahi sai ka fahimci wannan saboda lokaci ya kai wanda shubuhohin sun yi muna yawa sai dai Allah ya taimake mu amin sai Allah subhanahu wa ta'ala ya ce laqad kafara alladhina qalu لقد كفر الذين قالوا إن الله هو المسيح ابن مريم قل فمن يملك من الله شيئا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا إن أراد أن يهلك المسيح ابن مريم وأمه ومن في الأرض جميعا ولله
alqur'ani mu'jiza ne har idan alqur'ani qur'ani na gaba da yamma da kuskure wa inda wani kitabul azim ko da illa alqur'ani ya ne a ce ma gangara a ce ma gunin gwanne a ce ma waye waye to kai wallahi sai kai mutum ka alqur'ani na'am Allah subhanahu wa ta'ala ce laqad kafara alladina hakika sun kafirta waɗanda suka karu suka ce ashe ana iya kafirta ta hanyar aiki ana iya kafirta ta hanyar magana kaga alladina qalu inna Allah huwa al-masih ibn maryam duk wanda yace Isa dan Maryam Allah ne in dai ba ta hanyar hikaya ba kamar ka ce kiristoci sun ce Isa dan Allah ne ko ba haka ba in dai kai ka faɗa ko da baka yi tikari ba za ka kai ka zo da kai ina fata an fahimci ita ko magana na sun sai an auna sai da dalili ba faɗar magana an wuya ba ko ba haka suna bayani amma ba da hujja har ku burhanaku in kuntum sadiqina sai ka duk magana da ba a gida ta kai ilimi ba sai Allah ya danganta ta zuwa gaba ce zalikum qawlukum bi afwahikum wallahu yaqulu al-haqqa wa yahdi as-sabil ko ba haka ba sannan kuma magana za ta iya sa wata abka cikin bala'i da ma azaba alladina yaquluna riba لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس التي ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا ما وين أنتم ربنا عزيزين لنوا آه شو أنا أجيشي بأنهم قالوا أن يتفقد ولا فقد مكان da haka wallahi da arabi haka hadisi ya tabbata daga Abu Huraira wanda wanda Imam Bukhari da Imam Muslim suka kawo shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace innal abda lalle bawa la yatakallamu bil kalima yana iya ya kurci da wata kalima dai ma ya tabayyanu fiha wanda bai dauke ka komai ba ko ba haka ba ya hubi biha fin nar ya fada a cikin wuta ko ba haka ba aba adama bainal mashriq wal maghrib mafi nisan abinda akwai tsakanin gaban da yamma kaga ga zurfin yayi yawa akwai wata riwaya ta Imam Muslim wanda aka kawo ta yanziru biha fin nar yana fadawa a cikin wuta imam muslim ya kawo wannan hadisi a cikin babu zuhud wa raqaib da wato inda yake kawo at-takallum bil kalima an gane ko yin furuci da magana wanda za ta zama zuwa sanadiyyar shiga cikin wutar jahannama ko ba haka ba akwai wata riwaya ta imam bukhari ta fassala la yatakallamu bil kalima min ridwanillahi wanda take wato tana da alaka da neman yardan Allah la yulqilaha balan wanda bai dauke ta komai ba ko ba haka ba يرفض الله بهذا الرجال يا الله يتوكل كد شي درجه دي ما فيها سو يا الله يتوكل كلمه با وني ابوا اما كيف تشي با هو با النبي موسى لو كنا اخذوا يتم ما الصحراء ويلكم لا تفتروا على الله كذبا ويحيطكم بعذاب كافرين bai kuna musu su bi tsoron shi ba sai ce la tasawu ala Allah kalima kai ma da da ku bai mu amuru sai wannan kai mutum da kuka samu da ina fata ka fahimta dan haka kalima tana da tasiri kamar da afa sannan kuma sai manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam yace wa innal abda lalle ba wa la yatakallamu bi kalima min sakhati llahi la yusilaha balan min sakhati llah kalima zai magana da ita wa turki da alaka za ta sai samu kushin Allah wanda bai dauke ta komai ba ya hubi biha bi jahannam zai fada cikin jahannam kaga da bin nari ka fassara shi bi jahannam akwai riwaya ta Imam Tirmidhi la yara biha ba'sa bai dauke ta komai ba kamar yadda mutanen mu suke yi ka zo ka zamna kai malami ko kuma dan siyasa kai ta magana babu dalili babu hujja ka ta kowa banza ne a riwayar da Imam Tirmidhi yahwi biha 70 kharifa zai fada a cikin ta 70 kharifa kharifan wani lokaci na daga cikin lokuta na shekara to me musa Allah ta sarki da kharifa sai malamai suka ce akwai lokuta guda uku a cikin shekara a wajen Larabawa al-shita sanyi ko hunturu ko daura asai wato lokacin zafi an gane ko sannan al-rabi lokacin bazara sai al-kharif ba za mu ga idan da Hausa ba to wannan lokacin saboda shekara ne bai ce sanata ba saboda daga lokacin kharif ya kewayo zuwa shekara an gane ni kenan za a iya samun shekara ɗaya tun da bai yiwuwa lokacin ya dawo sai shekara ta kewayo to shi yasa bai ce sanatan ba sai ya ce khalifa ina ba ta hamance to kun ga dai a takaice ya kamata mutum ya yi hankali da kai wanda za su fito ba ta sha'ir yake cewa wa kuma in nadimtu ala sukuti marratan wa laqad nadimtu ala al-kalam miraran ma in nadimtu ala sukuti marratan yace ban taba yin nadama ba akan lokacin da na shiru wa laqad nadimtu ala al-kalam miraran so da yawa nayi magana kuma na dawo nayi da ko ba haka ba imam shafi'i yake cewa ihfaz lisanaka ayyuha al-insan la yaltaghannaka innahu thu'ban kam fil maqabir min qatil lisanihi kana takhafu liqa'ahu al-aqrab ka kare bakin ka ya kai dan adam kar ya sare ka domin tamkar mutum yake yace so da yawa zaka ga mutum ana jin tsoron yin gaba da gaba da wajen yaki ko ba haka ba amma kuma harshen shi a sanadi a halakar da shi yana sun ya kai gaba da mutum a ji labari sai a sa mai guba wannan magana ya kamata dan adam duk abin da zai faɗa ya zama to yana da dalili a kansa ba haka bane kawai za a faɗi magana a je a yi bacci sai Allah subhanahu wataala ya ce qalu inna Allah wal masih ibn maryam suka ce Isa dan maryam wato Allah ne qul fa man yamliku min Allah shay'an ka ce wane ne zai iya mallaka wani abu ga wajen ubangiji ko ya hana Allah wani abu in arada an yuhlika al masih in ya so ya halakar da masih ibn maryam dan maryam wa ummuhu da mahaifiyarsa wa man fil ardi jami'an da wanda ke doron kasa walillahi mulku samawati wal ardi wa bainahuma mulkin sabai da kasai na wane ne na Allah da abin da ma ba su ba duk abin da ba Allah bane mallakan Allah ne nan an kawo misalin ma fis samawati wa fil ardi ko ba haka ba domin al arshi ba cikin sabai da kasai yake ba ko ba haka ba kursi ba cikin sabai da kasai yake ba ruwan da al arshi ke sama su ba cikin sabai da kasai suke ba duk mallakan wani Allah subhanahu wa ta'ala wallahu ala kulli shay'in qadir Allah yana da iko akan komai zai iya samar da dan adam ba uwa ba uba kamar yadda ya samar da wa annabi adam sai samar da dan adam da uba ko ba haka ba ba uwa ko da uba ba uwa kamar hawa zai kai samar da dan adam da wato uwa ba uba shi ne annabi isa alaihi salam sannan bai samar da dan adam da hanyar uwa da mahaifiya ko ba haka ba mahaifi da mahaifiya da haka ya hukuma ma ya sha yana halitta abin da fito ya ta kai wata ya huluku kamar yadda ya ka cikin surutar ayat imran wanda zakariya sai ce ya falu ma ya sha ko ba haka ba amma wanda wato zakariya wani haihuwar ya haya amma da aka wajen ita sai ce ya huluku ma ya sha ya kawo kalma ta halitta yadda ya gada ma yake son ya yi halittar sa haka zai halitta don haka wani ya zo ya kawo ma Allah subhanahu wa ta'ala ƙarya ya ce Allah ba zai isa ba wannan akwai kuskure mulkin Allah subhanahu wa ta'ala kuma sifofin Allah ne wato Allah bai dace su kuntu da tawaya ba dole sai Allah ya kawo su abubuwa halakarwa ana iya halakar da ubangiji babu don babu inda ya rinda yi to yi hulikar fasi yadda Allah ya halakar da fasi Allah na mutuwa bai mutuwa ko ba haka ba wa tawakkal ala hayyin ladhi la yamut ko ba haka ba sannan Allah ba mallaka kowa bane shi ko walillahi mulku samawati wal ardi wa bainahuma kuma kisa yana daga cikin wato abin da ke saka kani ko ba haka ba ya khluqu ma yasha Allah yana da iko da halitta abin da ya gada ma shi ko Allah ba a halitta sa Allah ba halitta bane kaga in ka ko halitta wallahu ala kulli shay'in qadir Allah da iko akan komai iko Allah da iko ba iko akan komai yana cin tuwo an gane ko ba haka ba haka Allah subhanahu wa ta'ala ce mal masih ibn maryam illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul wa ummuhu siddiqatun kana ya'kulan at-ta'am انظر كيف نبين لهم الايات ثم انظر انهم كانا ياكلان الطعام الله بيتي تو بيتي ابنتي su ko sun ce Allah yana da wani kafin mu rike wannan karatu akwai bayanin da ya kamata mu gabata na farko shine wannan sati da ya gabata mu wani bako da ya zo a cikin wannan gare ko ba haka ba wannan bako ya zo a matsayin sarki ba gida ba da suna ba ya zo a matsayin mawadaci mai kuɗi ya zo a matsayin malami na addini ya zo a matsayin ɗan boko wayaye ya gabatar da karatu ga waɗanda suka gayyato shi amma ana tallar aƙida ce ta yahudanci ko a nan wato jahilci saboda an ba a fahimci sharrin turawa ba ana ganin kamar alkhairi ne duka kawo ko ko ana yi da neman wani abu na duniya wannan aƙida ta jima a kasashen turai wadda wani bature ne kafiri da ake kira Thomas Manson shi ya kawo yadda za a rage ɗan adam a duniya an haife shi a turai a alif da ɗari bakwai da sittin da shida wato mil state of ya mutu a alif da ɗari takwas da talatin da hudu yana da nazariya da ake kira martisinisi wato yadda ya zo da wata aƙida wanda za a yi wannan mutumin lokacin da ya yi karatu profesa ne sai ya tabbatar da kamar ya fara gwada wannan karatun nashi akan mutanen Amerika Indiya waɗanda aka kashe sai nuna waɗannan mutanen Amerika ba za su zauna lafiya ba su turawan Ingila da suka zo ba za su samu yadda suke so ba sai sun kashe su sannan ya nuna cewa Ingila wato noman da aka yi na alkaba bai san mutane ingila ya kamata a rage haihuwa da mutane sannan ya nuna cewa fadin duniya da za a bar itace da za su cika duniya kenan mutane ba za su samu kuɗi ba dabbobi suna iya cika duniya ba za a samu kuɗi ba kenan sai an rage haihuwa sannan za a samu economic classic ma'ana wato tattalin arziki da ke mai kyau ya sanya ma wannan ka'ida tashi restriction demografi yadda za a yi za a mace haihuwa ko ba haka ba ko kuma luwana cikin da society wato ka'ida wanda ya kamata al'umma su bi a kanta ko kuma ya kamata a sa burki an gane ko prene da kowasan demografi a sa ma haihuwa burki sannan yace daga cikin hanyoyin da za a bi a yi kokari a bar mutane da yunwa su mutu sannan yadda ai kokari a haddasa annoba a sa cututtuka da al'umma a watsa su cikin iska ko cikin ruwa sannan kuma yace yan mata su zubar da cikin su yace kuma ayi yaki a duniya ko ba ba haka ba sannan kuma yace a yi kokari gwamnatoci su yadda za a yi a hana haihuwa ko a sa tazara mai yawa ko ba haka ba saboda ni saboda ko dabbobi in sun kai yawa ba za mu samu wurin da za mu yin noma ko farauta ba wannan ya fi karo da musulunci dalili kuma yawan al'umma Allah ya faɗa ɗaya daga cikin annabawa ya tunatar da mutanensa akan yawan al'umma ni'ima ce واذكروا إذ كنتم قليلا فكثركم وانظروا كيف كان عاقبة المفسدين أتكين سورة الأنفال الله يعلم ما سأبين لك السن نعمة يمتنا أم كان يميز سوما في يوا واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض حديث سمى الله صلى الله عليه وسلم سنة يوا أقوي حديثنا ما عبد البن يسار وأن أبو داود الإمام النسائي سوكا كاوشي wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ke tazawwaju wa nuzal walud fa inni mukafirun bikum al umam ina so ce al umma ta tafi yau riwaya ta Imam Tabrani da Imam Ahmad fa inni mukafirun bikum al umma am tawatu al anbiya yawm al qiyamah ina so ce na bi annabawa yawan al umma al umam kowace umma tana da annabi ko ba haka ba nan karkace an samu shi kawai to dan haka abin da muke son mu ce wannan mutumin wato an dauke shi babban mai ba da shawara a majalisar dinkin duniya kenan waye ko shi ma aiki mutum dukkan wuya sannan kuma ilimi da matsayi ba shine imani ba da yi ma addini aiki ko ba haka ba wato ana son gidajen da bayan Allah suka yi ma addini aiki sai a ɗauko waɗanda in ma ba su yi karatu ba kaga an ana su gidan bai da kima ko kuma sun yi karatu amma za su abin da turaye bi don suka ai suke so kaga sai a rusar da musulunci gaba ɗaya wannan shine abin da ake da ana aikata ba sannan kuma kiran da muke so mu yi zuwa gare su in za a ce matsala akwai ta wuri kaza akwai wuri kaza ya kamata a haɗo gaba ɗaya mutumin da yake son a daina yin bana a cikin al'umma a rage haihuwa sai mu tambaye shi duk duniya wani shugaban kasa ne a ina ake samun shugaban kasar da yafi kowane shugaban kasa kuɗi a duniya a Afirka ne shugaban kasar da yafi kowane tsiya a duniya yana kasar Amerika yankin Amerika ta yamma to kaga in babu tsaka kaga za a samu ci gaba haka ne ko ba haka ba sannan kuma za ka iske akwai shugaban kasar da kudin da ke gare shi a cikin akawun tsofon sun fi na kasar gaba daya kasar da mafi yanzu yanzu shi ne arziki ne a ina samu da dukiya kaga wannan shi ma abin tambaya ne a nan Nijar akwai shugaban kasar da ya wata tara bai biya kowa ba to da Allah yanzu mutane wani mutane da suka yi wata tara ba a biya kuma da an su suna bara hawai abin ban mamaki ne sannan kuma wai mutumin da yake so ya sai da al'umma shi ga turawa shi ya saci kudin al'umma matarsa an gane ni ita ko zo da ku kun kirkira wata kungiya da ya aiki ita ma ta saci kudin al'umma su tattara kudin turawa su kai cikin kuna su ake kansu su kawo wani abin da zai halakar da mu da mu da al'umma mu gaba daya wanda mu bai da shi ba kai ka ce kana son ka kawo yara haramun ne mutum yana da ma wato bai da kuɗi ya ƙara aure ko ba haka suka faɗa ba to kuna ganin gidajen ku akwai mai gida miliyan ɗari miliyan ɗari biyu miliyan har biliyan guda miliyan guda akwai kuma mace guda suke cikin ta mu za kai ba kallon yahudanci wannan yahudanci ne sannan kuma shin in ana sata al'umma za su ci gaba akwai mutumin da zai ɗauka kuɗin da za a yi mutum dubu ɗari aiki ko miliyan ɗari aiki ma kuma shekara goma waɗannan kuɗin kuɗin a yi gina wato kamfuna da su a gani in masu aikin banza ba su ragu wato masu zaman banza ba su ragu ba balle haka ce ba za a samu aiki ba kuma ba su wuri duk inda yake yana yakar addini da dukiya jihar Borno dalilin yakin ta ma'addata alqur'ani suna da yawa kuma yanki ne mai arziki na noma da kuma jin daɗi da kai ba ta da kai ban da shi ba ba kan kai mun san da wannan sannan kuma kasar China ta ci gaba da ta ci gaba yawan al'umma kasar indiya ta ci gaba gari ta ci gaba yawan al'umma pakistan ta ci gaba gari ta ci gaba yawan al'umma najeriya ita ce kasar da tafi kowace kasa ci gaba a afirka tattalin arziki su bidan da biyar da su to kaga wannan ƙarya ce ake yi a ba a son al'umma ta fahimci inda aka saba gaba kuma in ka zo ka faɗi munanan abu wanda al'umma suke ɗauke da su mu al'umma musulmi to ya kamata ka faɗi abubuwa na ƙwarai na gari wanda muka aikata ina fata an fahimce ni to sannan kuma ka kalli yadda shugabancin duniya ke tafiya. Obama ya yi mulkin Amerika shekara takwas amma a gidan haya yake. Bill Clinton ya so ya sayi gida a Amerika bayan ya sauka shekara takwas ya kasa. Prime Minister Najeriya ba zan faɗi suna ba shi ya sayi gidan ya kai karsa ta rinka zuwa Lagos. Makaranta wajen sa. Prime Minister Najeriya ba zan faɗa ba. New York Times ta buga wannan labari su sun sani. Mandela da yake son kasarsa ya yi sata a'a bai yi sata ba ya gina kasarsa. Fidel Castro kafiri ne bai yi sata bai gina kasarsa. To ba san gara kishin shi aka yi saboda yana kishin kasarsa. Sai ku ture an shirya masa juyin mulki so nawa saboda ni saboda kishin kasarsa. Saboda turawa sun san kasa ba a tsaki gaba ne akwai cin hanci da barayi da masu ɗaukar kuɗi sarkuzi yau shi nan za a shari'a ina za a kai shi gidan kasu. Brazil ko ba haka ba shugaban kasa yana na an kai shi gidan kasu saboda ni al'umma jacob zuma na kasar abin da afirka ta kudu yana ta hana shari'ar shi tare in ka saci dolar dubu biyu da ɗari biyar shi za a yi ba kashe ka za a yi wa afirka ne in kana da rai dubu ɗari da sun hana su da in an yi dolar dubu biyu dubu biyu da ɗari biyar ba a san gwaro kansa to sannan kuma abin da ya kamata mutum sai Isra'ila shugaban kasar Isra'ila yana nan a kotu ana son ai masa shari'a nan yanzu din ina fata an bincike ni to ya za a yi Korea ta arewa shugaban kasar su tana nan za a samu shekara ko sha biyu ne ko nawa a gidan kasa saboda ta sami dukiyar al'umma to ya za a yi a ce a wannan maganar ba za a yi ta ba kawai dai an zo ana son ai wasa da hankali sannan kai ka zo ka ce babu shugabanci a cikin gida wai ka ji wai imamu tabari ya ce ar-rijalu qawwamuna 'ala al-nisa ko kuma menene qawwama wannan imamu tabari shine waiver wai mutumin da yake tsaye yana jiran masu shi gaban shi subhanallah wannan ita ce fasara alqur'ani to mun ji ku kun ce ko ina akwai shugaba a kamfani akwai shugaba ko ba haka ba a cikin yan kwaya akwai shugaba a daba akwai shugaba a gidan kaso akwai shugaba a tasha akwai shugaba gidan karuwai akwai shugaba magajiya haka ne